وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي لست من العباد ولا من الزهاد ولكنني معدود في الجملة الإباد فبالاسم الذي أوجدت به الخلق من العدم وبما ثبت في اللوح من أقمار شموس القلم إلا ما أركتني في دائرة الأفق الخفي الذي إذا لقبت به لعبد الخفي يا أول يا آخر يا عليم يا قادر يا مقتدر يا كافي يا الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau talata sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Arma ya ja mana ayata hamsin da hudu a cikin suratul bakara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم معنى الله سبحانه وتعالى yake cewa ma'anan aya Allah subhanahu wataala yake cewa ku tuna al'umman annabi Musa alayhi salatu wasalam irin bani Isra'ila kenan ku tuno irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi muku lokacin da annabi Musa alayhi salatu wasalam yake faɗa da kansa yake cewa ya ku jama'a na ya ku mutane na lalle ku kun zalunci kawunan ku ta hanyar rikan dan maraki a matsayin shine abun bautawan ku a matsayin shine ubangijin ku fatubu ila barikum ku tuba zuwa ga makagin ku ku tuba zuwa ga mahaliccin ku yaya tuban yake shine faqtulu anfusakum ku kakkashe kawunan ku tuban kenan faklu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum wannan shine mafi alheri a gare ku a wurin ubangijinku da ku mutu ku je ku dawwama a cikin gidan wuta fataba alaikum sai ku wayannan kakanni da iyayen nan naku sai suka aikata wannan abun fataba alaikum sai Allah ya karba tuban nasu innahu huwa tawwabur rahim domin shi Allah subhanahu wataala shine kadai mai karban tuba shine kadai kuma mai iya jin kambawa jiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama da iko inda muka fara karatu akan wannan ayan sai lokaci ya riske mu wanda muka faɗa Allah subhanahu wata'ala a wannan ayan ya ja hankalin al'umma na bani Isra'ila kamar yadda mu ma da muke karantawa aka ja hankalin mu cewa duk lokacin da mutum ya zalunci kansa ma'ana ya aikata wani aiki na zunubi to yayi gaggawa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin an kasa zalunci zuwa gida biyu akwai zalunci na farko idan ya zo a zulm idan ya zo a alkur'ani yana ɗaukan ma'anan shirka na biyu idan ya zo a zulmu shine zalunci wannan zaluncin shi kuma yana kasuwa zuwa gida biyu zaluncin da kai ka zalunci kanka da zaluncin da kai ya tsallake ka ya fada kan wani ya yi ta'addi kenan su uku kenan wancan na farko da muka ce in kalma ta az-zulmu ta zo a alqur'ani tana daukan ma'anan shirka shine fadan Allah subhanahu wataala inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim wannan wurin kenan na biyu shine zalunci wanda mutum zai zalunci kansa Allah subhanahu wataala ya fada yake cewa summa awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi akwai wanda yake zaluntan kansa ma'anar ayin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai muka gadar da alƙur'anin nan shine ma'ana sun ma'auratul kitaban ladhi nafsafaina min ibadina sai muka gadar da wannan alqur'anin ga bayinmu wanda muka zabe su daga cikin wayannan bayin da muka zaba aka ba su alqur'ani ma'ana ko dai ya iya karantawa ko kuma ya haddace sai an zabe ka ai ko yanzu mutane nawa ne suka girme ka amma ba su iya karanta qur'anin ba kaga kenan an zabe ka ne a cikin millions billions ko ka iya karantawa mutane nawa ne suka iya karantawa ba su haddace ba kai Allah ya zaɓe ka a cikin wa'inda suka haddace alƙur'anin wani haka ne ko ba haka bane ka gani kenan zaɓa Allah subhanahu wataala sai sa a ayan sai yace summa awrasna alkitaba alladhi nasqafaina min ibadina sai muka gadar da wannan alƙur'anin ga bayinmu wanda muka zaɓa wa'annan bayin da muka zaɓe su ko dai ya zamanto sun ya karanta alkur'ani rere rere rerau ko ko ya zamanto su ba rerawa ma haddacewa to cikin su fa minhum zalimun li nafsi akwai wanda yake zaluntan kansa dama inda muke muhammad shahid kenan fa minhum zalimun li nafsi daga cikin su akwai masu zaluntan kawunan su malaman tafsir suka ce yaya zaluntan kawuna yake a wannan ayan shine ka karanta Allah ya hana ƙarya kuma sai kai ƙarya ko ba haka bane ka karanta Allah ya hana ƙarya sai kuma kai ƙaryan ka yi zalunci ka zalunci kanka yanzu ko Allah subhanahu wata'ala ya hana a yi giba wala yaktab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an yakula lama akihi mayitan ko maitan fakaretu sai kuma kai giba kai gulman wani ko ka karanta alqur'ani Allah ya hana alkibr girman kai ko illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirina sai kuma kai ma kai girman kan kenan ka zalunci kanka ka karanta ka ki aiki da shi fa minhum zalimun li nafsi to wannan shine zalunci mutum ya zalunci kansa ya karanta abu cewa an hana aikata abu kaza sai kuma shi ya aikata to zalunci kenan kaga ya zalunci kansa domin mene wannan abin da aka hana ya aikata in ya je lahira Allah subhanahu wataala sai ya hukunta shi matukar bai tuba ba muna faɗa muna ƙara maimaitawa duk abin da kake ji ana cewa za a hukunta mutum in ya ya tuba ne har ya mutu a haka amma yanzu saboda na yi karya yanzu ko na yi karya jiya ko watan can da ta wuce na yi karya ko shekaran can da ta wuce na yi karya yanzu ina jin wannan karatun sai na ce Allah na tuba to Allah in ya yafe mu shike nufa an gama wancan shekaran duk karyar nan da na ta yi to shike na sha ko muna magana da wani bawan Allah yake cewa yanzu a ni ne fara faɗa nake cewa yanzu ba za a iya samun mutumin da a rana zai iya yin ƙarya sau goma ya ci haba mala haba da ai yanzu a rayuwar da ake yi mutum bai yi ƙarya ba shine ya ƙarya hamsin a rana so ɗari mara ga wancan ya ƙara mana ɗari biyu da kai zai yi ba ƙarya ɗari biyu a rana to akwai damuwa ba akwai damuwa in dai har mutum zai yayin ƙarya ɗari biyu a rana ko ɗari wato yin nake cewa goma ma a rana to akan ninka ni da a tunani na irin an ɗan bugo maka wayan nan kana gida ne ka ce na ɗan fita kaga an yi ɗaya yanzu ko ko ba haka ai mutane suna yin haka to yaya to bashin nan fa redi ko ko a ce alaga mata malam waɗannan da kuɗin ba sawa ba alhali a jikin shi akwai kuɗin ba to irin wayannan su muke ganin kaman za a yayin ne kamar da ƙaryar da zai a rayuwarsa a wannan ranar a samu guda goma kaga yan wasu na faɗin ma za a samu hamsin ɗari to akwai da mu ƙarya ƙwara ɗaya ƙarya ƙwara ɗaya za ta iya jawo mutum zama a gidan wuta shekara dubu goma ƙarya ƙwara ɗaya Allah ya yi hani ya hana ya hana ya hana kai a wani ayan ma Allah tsine mai ƙarya yayi fala'anatullahi alal kadhibin banda wannan ma ɗayan ayar da aka sa a nan farko farko kar ma ka cewa ai Allah ni ban san ƙarya haramun bane Allah subhanahu wataala ya ce qutilal kharrasuna an tsine an tsine wa masu yin ƙarya to ni na karanta yanzu sai kuma nayi ƙarya in aka ce kuma tsinuwa na Allah abinda take nufi shine an nesanta mutum daga rahamar Allah shine kenan sai ya yi shekara dubu goma dubu arba'in a gidan wuta sannan ya ƙaru saurin rahama sosai ai in aka ce an tsire an nesanta mutum da rahama kin ah ba gashi ba Allah subhanahu wataala da ya tsine wa shaidan me aka ce qala fa fa inna fa innaka rajim kai jefaffe ne kai tsinanne ne wa inna alayka la'nati an ƙara maimaitawa ba wa inna alayka la'nati ila yawmiddin tsinuwa na kuma inji Allah yake ta ƙara tabbata akan kai shaidan har zuwa ranar tashin kiyama Allah yana gama gaya masa wannan kawai sai ya ce to Allah ina ina da magana Allah maimakon ya ce ya tuba ba ce Allah ina ina da magana to Allah subhanahu wata ka kalle yadda Allah yake koya wa mutane ma mu'amala Allah bai ce na san me zaka faɗa ai Allah ya san abin da zai faɗa amma Allah ya bashi dama shine abin da muke kira da turanci freedom of speech freedom of expression aka bashi dama to me zaka ce Allah in Allah yana da magana to menene ce roƙo nake da shi aka ce roƙa ki azurni ila yawmi basu Allah ka ɗan daga mun kafa har zuwa ranar da za a yi tashin kiyama sannan a kashe Allah ya ce a zuwa dai ranar da kowa zai mutu kai ma ranar za ka mutu ya ce to Allah na gode ce to Allah bari na gaya maka kuma ka sa gani ba ka sa ɗan da'adda ne shi shaidan ya nuna wa mutane musamman ma musulmai cewa ya san fawaye Allah in Allah ya yi alkawari shi kenan an gama tun da yanzu Allah ya yi ɗaga mai ƙaba har zuwa lokacin da kowa zai mutu to ya san Allah ba zai canza ba saboda haka yanzu zai yi faɗa abubuwan da yake so ya faɗa na ƙarfin hali na shaidanci ce to Allah bari na gaya maka kaga wayannan ɗayan adam ɗin nan wani ta dalilin babansu aka fitar da ni daga aljannan nan duk sai na halakar da su Allah ka ba wanda zan bari ya shiga aljanna Allah bari na ma na gaya maka sun mala tatiyan nahu sun mala aqudan lahum siratal mustaqim Allah bari na gaya maka duk hanyar da za ta kawo su zuwa aljannan nan zan je in tsaya a tsakiya in yi curko curko ba za su je ba Allah bari na ƙara gaya maka sun mala atiyan nahu min bayni aidihim Allah zan zo musu ma ta dama sai na halakar da su bari na ƙara maka Allah zan zo su malakirin bai na ihim wa an aimani zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu duk sai na halakar da su Allah bari na ƙara maka zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya duk sai na halakar da su Allah bari na ƙara maka wala tajidu aksarahum shakirin da yawan su kuma ba za ka same su masu gode maka ba akan ni'imomin da kai musu Allah bai gama gaya mu wannan. Sai Allah subhanahu wataala ya ce masa, To, shaidan na ji naka, ni kuma ba zan gushe ba, ina gafarta musu matukar za su ce Allah na tuba. Matukar za ka ce astagfirullah. Shi ne Allah na tuba, shi ne fasarin shi ne. Matukar ka ce astagfirullah, Allah shi na yabi. Shaidan sai ya ji haushi. ce kaga duk wannan wahalar da na ga wai wai kalma ɗin zai faɗa shi kenan kuma wai ya sha na wani ya dama Allah ya ce to da zaran sun yi laifin ba dai zaka halakar da su ba to suna cewa astaghfirullah Allah ya ce to kuma ni kuma zan yafe musu sannan inna ibadi laysa laka alaihim sultan bari na gaya maka ba ka ce duka yaran su ba yaran adam dan adam din ko to ibadi bayina managarta baka isa ka halakar da su ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayi na managarta ba za ka iya da su ba daga nan sai shaidan ya ce to shikenan mun san dabaran da zamu sai ya ce to kullum da safe zai zo ya kafa kujerarsa ta mulki sai ya tara ya'yansa da shaidaninsa da awan nasa mataimakansa sai ya ce ku fantsama cikin duniya duk wani mutumin kirki ku iyakan kokarinsa ku iyakan kokarinku ku halakar da shi sannan ku shiga gidajen matan aure aha gidajen matan aure duk yadda za ku yi ku kashe wannan auren ku ku tafi aikin ku kenan shi kenan kullun sabe sai su tafi shi yasa wata rana sai ka ji an ce an ga wani malami ya saki layi ko ku taba ji ba sai a ce an ga wani malami ya saki layi an ba shi kuɗi ya raba wa mutane shi ma ya yi haka ban san ban kun taba jin labari haka ba ana samun kokarin sai a turo kuɗi sai a ce ga su malam amina da kasan duk ku rarraba musu dubu arba'in arba'in hamsin hamsin manya manya a ba su haka ƙanana ƙanana a ba su dubu ashirin ashirin sha biyar biyar shi kenan wanda kuɗin ya shigo ta hannunsa maulana kawai sai ya ce ai dubu uku ko aka sha ba dubu uku ku ne aka ce a ba mu dubu hamsin hamsin sai ya ce wa dubu uku ku ne sannan yana baka dubu uku kuma sai ya ɗan ɗaya ana gaba da wai a sallame shi kuma saboda mugunta to me ya same shi a nan wurin shedan din ne ya ribato shi a'a wani malami ne yana rukiya rukiya an san rukiya ko yana dan rukiya rukiya daga rukiya nan saka ji an ce an kama shi yana shafa yarinyan kuma ban san kun taba jin wani abu makamancin haka ko ya kwanta da ita mene shedan din kenan ko ko gidan aure lafiya lau kai ka san tsakaninka da matanka babu wani sabani kawai kana dawa gida ko sai ka tana ta wani fiskan saniya malam na tuno na babu ta lari lafiya ko shi in ka isa haife in ka isa haife fe da gini ka sake ni me na saba gari na alheri a zama da kai me ya faru kuma shi koma me ya faru da kafin da sani yau gidan iyaye na zan fara sai ke ta mamaki to ko ko ɗazu nan ne da kika ce a suwo kankana na ce a ba za a siya ba lemu za a sha ashe ma ka sani shedanci ne kake so kan ma daga nan sai kaga almuhimmi abin da muke kokarin faɗa shine abin da bai taka kara ya karya ba sai kaga ya zama wani abin damuwa a gidan aure ai ta rikici tsakanin miji da mata kan abin da bai taka kara ya karya ba wanda a waje wani zai iya masa abin da ya fi wannan ya haƙura amma shi a gidansa sai a yi masa sai ka haƙuri in ita ne a waje ƙawayenta za su iya yi mata abin da ya fi wannan ko malaminsu na makaranta zai iya mata abin da ya fi wannan in yar jami'a ne ko yar gidan waya ne ko za a iya mata abin da ya fi wannan kuma sai ta haƙura amma nan tilla gidan miji ne to a awan ma'aikatan nan na shidan yanzu sun fito sai su ta ingiza ta kika yadda ai alfarma ma kika mai kika aure shi ke da kyawun nan kina fita yanzu mai kudin garin nan ma sai ya zo neman auren ki ko ba ta wala ne mata ce ko yau ka sake ni wasu za su zo ba za ta yi kwanti ba haka take wada ko yau ka sake ni ba zan yi kwanti ba rufa maka asiri ma dai na aure ka kai baka sani ba ne dan masani ma yana cikin wanda suka zo neman aure na ni na ba rasa ma ya akai ma kawai ma na ce kai nake so anya ma ba asiri kaman bubuwa sai ka tafa ta to daga nan in ba sa akai ba sai ga auren ya mutu to duk yamma shi dan zai kara zama a wannan kujerar nasa sai ya ce to kowa ya bada report na aikin da aka yi ce malam wani na halakar da shi shehi wani na halakar kowa zai taba dan aikin da yake duk shaidan sai rika cewa ai wannan karamin aiki ne an halakar da shehi ba an halakar da malam an halakar da ustaz duk a wurin shaidan wannan duk kananan aiki ne duk ce wannan duk duk kanana ne wani sai ce na sa aure kaza ya mutu an kara maka mugami an kara maka ai abin da ake so kenan me yasa saboda a mutuwan aure musiba ne ke biyo baya musiba ai idan aure ya mutu musifa ce take biyo baya domin shi wannan mijin da ya sakin yanzu zai iya kama kansa ya san wace ce mace yanzu zai kama kansa ba zai kame ba daga nan zai fara gangarawa gangarar railway kaga yan wasan fara ganewa da ya tsallaka gadan gadan jirgi yaya sai lamari ya kara baci ko ba haka bane haka ne to shikenan in ya gangara wurin abinda bai wuce naira ɗari biyar ba dubu ɗaya zai samu mace zai ƙara tunanin raya sunan annabi kuma zai ƙara tunanin zai aure ya zo ya kashe naira dubu ɗari dubu ɗari da hamsin ga ɗari biyar nan ta biya bukata in ji malam kaga zai yi wuya ko kuma mun faɗa wancan shekarar cewa mahukunta a garin nan ko malamai ko jagorori a garin nan dole ne su sa baki aure ya sauko in ba haka ba samari haka za su yi ta zama suna gangarawa gangaren ina falo mailo bayilo to kaga bayan loko to sai sai tsallaka titin jirgin ka gani ko mu kuma yaranmu mata sai su ta zama a gida shekara ashirin da biyar ba ta yi aure ba arba'in budurwa to wannan dai a gaban ta ba za a faɗa wannan ba a ta da budurwa sai dai a ce mata ko amma ba za ka ce ma yadda shekara arba'in budurwa ba sai dai ka ce mata amma a bayanta amma a gaban da zai ka ce budurwa ne ko sai ka ce haka amma a gaban da ba za ka faɗi wannan ba to me ya kawo wannan kaga yaran mu za su yi ta zama kenan dole ne mahukunta su shigo cikin lamarin to na biyu na ɗaya kenan wannan na biyu ita wannan matar yanzu da aurenta ya mutu da tana da wanda yake ɗauke mata siyan sabulu omo atamfa ana da gudunmawan biki ana da wanda za su bayar yanzu to auren ya tsinke wa zai bata babu daga nan sai ta fara bin kananan yara ko kananan yara ko kuma wasu dai wayanda yake lalatattu ne su ma sai su rika lalata da ita suna ba ta ɗari biyar dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu da shi za ta sai sabulu da shi za ta ɗan sai atamfa in breziyan da ya lalace da shi za musiba ce ko ba musiba ba yanzu musiba ne yanzu sannan ita kuma yanzu idanta yanzu ya ƙara budewa ta san nau'uka na maza daban-daban da miji ɗaya ta sani namiji ɗaya ta sani yanzu wancan lado ya kwanta da ita ɗan jimmai ya kwanta da ita kaga ta san maza baya ko daban-daban yanzu to idan ta zo ta ƙara yin aure sai ta ga kaman duka wayannan ba su gamsar da ita ba kaman yadda wayancan na wajen nan suke yi mata su kuma ba auren da za su yi ba to ko da ta yi auren sai ga tana fita gidan mijinta tana barna ko tana zuwa tana kaga sai shi ɗaya rashin wa yawa aiki yana yin kyau yanzu a ci gaba da haka shi haka zai ke a ciwo shi yasa karatunmu na baya muka faɗa uba mun san da ciwo ka aurar da yarinyar ka tafi zama a gida ta dawo za ka ji haushi wani ma ya ce shi ba ruwan shi da yarinyar cinta da shanta da menene ba ruwan shi muka ce wannan kuskure ne domin in baka yi hakan ba to wannan abin ne zai faru za ta rika bin samari ko dai kananan yara ko kuma a zawarawa suna lalata da ita suna ba ta dubu daya ko dari biyar ko wani abu makamancin haka har dubu biyar ko dubu goma muka ja hankalin kanmu cewa idan kuma tana da kani kanin na ganin gabansa kanin na da rubin asiri kai ko ma ba ka da rubin asiri ka rika sayan mata kayan sabulu abinda za ta yi wanka da za ta yi wanki makamancin wannan in kaki za ta bi samari kuma za su lalata ta muka ce ko kuma idan tana da yanki yayin nan su rika yi mata an san abin da ciwo amma yin haka shine kare mutuncin kannanmu da yayyinmu da gidanmu gaba daya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa amin to Allah subhanahu wataala a nan wurin sai yake nuna cewa zaluntan kai yana daga cikin haka faminhum zalimun li nafsi an gani ko to sai zalunci na biyu shine mai ta'addi mai ta'addi da larabci ake cewa shine wanda zai tsallake mutum ya haura wurin wani an gani ko shikenan ka aje motanka sai in zo in sace maka taya yaya ba cutar da kai ba na cutar da kai domin yanzu sai ka nemo wanda zai zo ya buga iskar kafin ya zo ya buga sai ya turo wannan abin in ya turo sai ya kara maka wani caji daban ko ba haka bane ko a dauke batir ka gani shi yasa wasu da yawa yanzu sun hada mota sai su cire batirin nasu saboda yanzu abin ya wuce inda kake tunani fasa wannan gaban suke yi da sun fasa gaban sai su daga shi to kaga wannan zalunci ne domin wannan batirin alalace sai ya kai dubu biyar alalace to kaga dubu ashirin da biyar ai wannan zalunci ko ko a irin wayannan mutanen masu zuwa masallaci kamar mutanen kirki sai ka aje dan takalminka mai kyau to ba mala ya kara mu mai kyau sai ka fito sai ga fili sai sai ga mutum yana kan wuri ka ido yana a nan ne ba a nan na aje takalmina ya dauke maka bai zalunce ka ba to wannan laifin da ya ketara har ya kai kan cutar da wani shi ma musulunci yana kirga shi a matsayin laifi babba an gana wannan ko to shikenan ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya ku jama'a na ku kun zalunci kawunan ku yanzu ya tsallaka kan wani na'am kafin malam ya wuce na'am ya yi nisa na so goma da malam baya kaɗan da tambaya to can a baya da malam yake magana game da karya na'am cewa kaza ai ba na gida kaza ba ni da shi ina ga iyalai da mai gida saboda ainihin fitinan masha ina da yawa ba ni ba ni ba ni ba ni yayi yawa sai zama to kana da kudin aljihunka sai aka ce ba ni sai ka ce ai ba ni da kudi ina hukuncin wannan to indiya akwai kuma ai musulunci ya haramta mutum yi wa matan shi ƙarya bayan Allah ya yassare masa Zala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce mafi alherin kuɗi shine kuɗin da aka ciyar da iyali da shi mafi alherin kuɗi shine kuɗin da aka ciyar da iyali da shi ina laifi ma ne da lokacin da ta ce ba ni sai ce ɗan saurare ni dan saurare ni kaga baka ce ba ka da shi ba amma dan saurare ni wannan shine kaga tawili dan saurare ni eh to dan saurare ni ko kirare ni ko kuma tunasar da ni makamantan wannan amma mutane su saba da yin ƙarya to har ma da a ce bai da shi din ne ta ce to ai sai a bayar ci to ranta mu ranta mu malam aminu alkasin ya ce in na fito yau din nan in biyo ta wurinsa zan karɓa zakka to kaga yanzu ka ce da ranta yanzu idan na fito za ta ta sa ran mene zan dawo da kuɗi ko ce to na je ne wurin malam aminu yanzu na dawo da daddare an riga an yi ce bana an yi girkin ko ba ka ba yanzu na shigo a sanda zo yawwa sannan mu yawwa ka wanke hannunka yanzu tunda ka san girki ya riga ya nuna ko ba ka malam bari ka wanke hannunka shikenan ta ina a ci a bake kuma tun kafin ma na fara cin abincin za ki fara magana kuɗi saurara sai ka yi kamar loma ashirin haka da gidan sai ka ce to ai ban ba ki labari ba ai na tafi wurin malam aminin nan Ka- Allah da hikima yake ina zuwa shi kuma yana fita to yanzu dai yana kyautatan sai dai gobe ina kyautatan sai dai gobe in Allah ya kai mu Allah na kai mu gobe insha Allah komai kuma zai abin nan da sun samu kafin ka fita sai kara ce mata ranta mun 500 kuma ga ai an da san babu idan dan ba mamaki yau din nan za mu haɗu da malam aminu shikenan to kafin nan in har da gaske kake yi kana da niyyar zaka biya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yassare maka kai ba ma iyali ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye duk wanda kaga ya karba bashi ya kasa biya dama can tun lokacin da zai karɓa bashin ya karɓa ne ba da niyyar zai biya ba. amma duk wanda ya karɓa bashi da niyyar zai biya masala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai hana shi yadda zai biya wannan bashin ballantana kai hidima ne ma na iyalinka ko hidima ne na iyali saboda haka ƙarya domin mutum ya gyara aurensa musulunci ya yadda ba shi bane wancan hadisin da kowa ya haddace a nan wurin shari'a ta laminta za a iya yin wani abu mai kama da ƙarya kan abubuwa guda uku na ɗaya kan abokan gaba mutane suna son su kutso cikin gari su zo su yayyake ku kai kuma kana zuwa wuta me ai ne ran baka ai za mu je mu gama da su ba na tunanin wannan daidai lokacin da ya kamata ne kalla yawan ku ba duk yawan nan naku ba bushe ɗari uku ba wayannan mutane da kuke gani a ciki to sun kai dubu ɗaya ɗari uku ba makaman da suke da shi ba na tunanin kuna da irin shi ni shawara na har gwamma a bar wannan faɗa ku aika da wani babba daga cikinku a je a zauna ku faɗa abubuwan da ba kwa son su ma su faɗa kai wani ƙarya ne wanda zai zamanto sanadi na rashin zubar da jini musulunci ya ce an yadda saboda musulunci baya so a kashe rai ko da kwara daya kai musulunci cewa yi fa da a kashe rai kwara daya ran mumini da a kashe shi gwamma rusa ɗakin kawa da a kashe ran mumini kwara daya gwamma rusa ɗakin kawa to duk yadda za a yi a kiyaye zubar da rai ko zubar da jini ake cewa kasar hausa musulunci ya ce a yi wannan abin da ka faɗa ba ƙarya ba ne amma ya fi maka tunda ka yi sanadiyar rashin zubar da jini na al'umma sai na biyu mutanen da ba sa jituwa ni da ɗan lami ba ma shiri shi kenan sai malam mutala ya samu ɗan lami ya ce ai malam yalla yalla ɗin nan ya ce yana gaishe ka ya ce kuma wannan abin da ya faru tsakaninku yana tuyayin shi da shi daɗin haka ba ya ma ce shi yanzu bai ma san yadda za a yi ba ne ya zo ya tinkare ka domin bai san da wani irin kunya da wani irin ido zai kalle ka ba to amma kar kuma ya zo kar kuma ka jizga shi sai ga wancan ya ɗan lami zai waya da mai faɗa da muwa sami ya sha wuya ka ga yanzu yana neman sulhu ɗan tsaidan kwa aikata ya gani to amma tun da dai ya gane kuskuren shi ba kuma ai shi kenan kaga yanzu sai ya san takun shi da ni kaga an gama da shi daga can kaga ya sauka an kashe wancan wutan can wurin sai ya dawo nan sai ce malam malam Musa ce ai daga wurin dallami nake dallami yana ta nadaman abin da ya shiga tsakanin nan nawa ya ce ai bai ma san haka kake ba wannan abin da ya yi shi bisa kuskure ne yanzu dai ya gano cewa bai kyauta ba amma yana tunanin yadda zai zo ya tunkare ka kar kai kuma ka wulakanta shi to shi ne da yake ta kama kame na ce to ai ba damuwa dai kai muna tare da kai in na yi magana da kai za ka iya fahimta tun da yanzu dai ya gane kuskuren shi wani abin wasa ne in ya ci gaba da ja da ni zan yi sa mai martaba ma ya kore shi a garin nan gwamma da ya gane shi kenan tunda ya gane dai mu kiyaye gaba so yanzu suna ƙara haɗu idan suka zo suka haɗu ga wancan ga wannan za a ci gaba daura fiska za a ga wannan yana ɗan yana ɗan ta to ce a alta ba sai an tattauna ba ko ya wuce to musulunci ya ce an lamince maka duk yadda za ka yi ka iya sulhunta mutane guda biyu wanda ba sa jituwa an yafe maka ba karya ba ne lada ma za a baka na uku shi ne magidanci da zai faɗa wata magana wacce ba daidai ba don ya ƙara gyara zaman auren shi an gane wannan ko ya ƙara gyara zaman auren shi duk maganar da za ka faɗa don dai auren ka ya ƙara kyau haka ce kawai ka faɗa an gane wannan ba fa muna nufin kamar da alkawari babu kisha ba ba haka muke nufi ba an gane wannan ko domin irin wannan alkawarin ya zo ya tashi ba kyau ba kyau a duk dai abin da za a yi aure ya ƙara zama abin nan haka irin kamar ka ce irin ya ce rafin raina ya fanadol ɗin zuciya na ko ba ka lura ba kaga a ita rafin ranka ne to amma in kama da wanda za ta ji daɗi ko in aiki ne kai in abu ne wanda za ka faɗa yadda zai auren zai aka ce duk an baka dama kai ko da kana ganin wannan abun ƙarya ne matukar auren zai ƙara kyawu ta shi ke ayi wannan Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma yi nakum zalantum anfusakum bi tikadikum al-ijla ta hanyar rikan dan maraki a matsayin abun bauta wannan zalunci ne kun zalunci kawunan ku zaluncin yana tsallakawa zuwa ga wani kaga a kawunan su ne maimakon su bauta wa Allah subhanahu wataala sai suka je suna bauta wa dan maraki dan marakin ma na gunki da ma mai rai ne ko yanka shi a yi a ci to amma wannan gunci ne Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mu cewa ga kafaran da aka sa musu in sun yi laifin da suka yi laifin wannan abin shi za su aikata sai Allah ya karɓa tubansu shine faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku kenan wasu malamai malamai sun yi maganganu da yawa a wannan wurin wasu malamai suka ce da daddare ne aka ce su taru a wani wuri kowa ya rike wukan shi su wayanda suka bauta wa wannan dan marakin kowa ya tsaya da wukan shi a wannan wurin ko takobi duhu na yi ka san ba ba su da wuta da irin wannan abubuwan namu na yanzu ba tauraro mai haske shikenan sai aka ce to kowa ya fara tsaron na kusa da shi kawai ba ka ganin gaban ka ko bayan ka kawai kai daga ta kai tsara kawai sai ta haka suka yi suka kakkashe kawunan su kaga wani abu na musulunci da wanda aka kashe har zuwa wayewan gari gari na wayewa shikenan an gama da wanda aka kashe da wanda ya kisa Allah ya shi duka mun yafe mu shi ne tuba su kuma bayan Allah da suka aikata suka ce zami saboda muna son Allah ya karɓi tuban namu shi ne ai da suka aikata din sai Allah ya ce fataba alaikum sai muka karɓa tun da kun yi
kuma yi Allah kama kallahu iya wanda suka yi bautun ijilfin iya su ne wanda mutuwa ya sauka a yanzu ban ƙara kuma nan wurin ba tukun kansu su ma da yana ƙara gaya mana iya wayannan wanda suka bauta wa wannan ɗan maraƙin da aka zo ake ta wannan kisan su ne suka mutu Allah duka dai ya karɓa tuban nasu ya ce fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim a wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara nuna mana rahama da ya yi wa al'umma ta annabi Muhammad mu in mun yi laifi me muke cewa sai mu istighfar istighfarin nan ayoyi da yawa na alkur'ani sun nuna mana falalansa da umarni na Allah a kai ko da ba kai karatu mai zurfi ba Allah ya faɗa a cikin suratul nasr idza ja'a ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru kai tuba kai tuba a suratul nuh Allah subhanahu wata'ala nuna mana falalan istighfari yake fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku yawaita neman gafaran ubangijinku domin shi ne gafara ne kuna aikata haka yursilis sama alaikum midrara in kai manomi ne Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko da ruwan sama da yawa ya banya zai yi kyau yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin kai da kake neman kuɗi aka ce kana so Allah ya azurta ka ka yawaita yin istighfari wa yumdidukum bi amwalin wa banina ina mai neman haihuwa mai albarka aka ce shi ma yawaita yin istighfari Allah sai ya baka ƴaƴa masu yawa masu albarka shine ma'ana wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara a wani ayan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana istighfarin ne shi aka umarci wasu wasu daga cikin al'ummomin annabawa su aikata wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi to kaga istighfarin nan ashe abu ne mai yawan gaske ko sai aka ce kai al'umman annabi in kayi laifi to ka lazamci istighfarin nan shi yasa iyayen nan ne iyayen nan dai naka da kake ganin su kamar tsofaffi ne ko to sun nuna maka cewa sun fika hankali carbin nan baya rabuwa da su Allah kaɗai ya san abin da suke yi ko dai suna cewa is astaghfirullah ko suna la ilaha illallah ko suna salatin annabi haka mu muka taso har muka rabu da iyayenmu da tarbin nan muka san su da shi suna ta ja suna istighfari
tunda a wancan aya ta baya ko ce a bayanin malam na baya malam ya ce shedan da ya gama siyarsa ya gama zana abin da zai zana sai Allah ya ce to ni kuma suna cewa istighfari mun tuba na gafarta musu haka to yanzu bayyanan wasu mutane kuma da suke kokari kullun cikin karatuttukan su su hana istighfarin nan suna nuna kamar bid'a ne su tsoratar da mutane su sa mutane su tsinka tarbi su yadda shi ya nuna cewa su a awan kenan ba taimaka ne nake nan saboda kar mutane su kai ga cin wancan nasara ta samu tsira a wajen
wato kafin su iyayenmu suna da zafi sosai kafin ko suna da zafi mu kuma mukan tafi da manhaji mutawassiti an gane ko mukan tafi da manhaji mutawassiti ai ko ba mu faɗa ba wannan sako ne wanda yake isasshe cewa duk wanda zai hana ka yin istighfari ai ya zalunce ka ko duk wanda zai hana ka istighfari tunda istighfarin Allah ne ya ce ko sai wani ya ce maka kakkai a kaga ya zalunce ka in dai zancen gaskiya muke son faɗa ba kwana kwana ba ko birge wani an gane wannan ko in dai ba kwana kwana ba ko birge wani to lallai duk wanda ya hana ka yin istighfari ya zalunce ka ko da mutum ba dariƙa yake yi ba ya lazanci istighfari ballantana dariƙa akwai wani abu da ta kunsa ne banda wannan istighfarin nan dai ga ayoyi yanzu muka gama karanta ko ai da yawan mu nan da kake ganin mu muna cin alfarman iyayen ne namu da suka yi ta yin istighfari suka yi ta yin istighfari suka yi ta yin salatin annabi suka yi ta yin salatin annabi suka yi ta yin la ilaha illallah da Allah subhanahu wata'ala bai kawo arzikin a wurin su ba sai ya sanya shi a jikin yaran nasu yanzu daga cikin matasa kai ba ma daga matasa bari mu fara daga manya-manyan masu kudin garin naku akwai wanda ya kai dan masani a zahiri a yanzu babu to ku ƙara bin tarihi ku kalla irin jancar bin da babansa yake shine wane baban nasa liman a jancar bi koko a mai a masallacin da ake jancar bi koko a yana a masallacin da ake jancar bi shi ma har ya rasu ya yadda sharbin ko ya tsinka bai tsinka ba bai yarba ba Allah subhanahu wata'ala sai bai aiko da kuɗin ba haka ta wurin limamu sai ya ce ɗan gashi nan ɗayan ɗan da ya rasu ai akwai ɗaya da ya rasu ko tana ba ku tarihin su ne daga nan da za a gano tarihin garin da ya fara samuwa ko shi ma ɗayan mai rasuwa albarkacin waye ci albarkacin baban addu'o'in da iyayen nan suka yi ta yi suka yi ta yi suka yi ta yi shi ne yanzu ya fada kan yaran bai mu taɓo matasa a cikin matasa a ga wani ma an gaya ciro ma gidan mai ɗaya ba su mukin ba kada wani ya ce a ko albarkacin wa yake ci albarkacin addu'o'in nan da iyayen nan suka yi ta yi Allah yana da ka'idoji daban-daban za ka iya roƙon Allah yanzu nan bukata ta biya yanzu za ka iya roƙon Allah bukata yanzu Allah ya ce ba yanzu ba kana son kuɗi kana ta roƙon Allah kuɗi Allah ya ce a kai in aka baka kuɗin nan kuɗin nan zai zama damuwa ana baka kuɗin yanzu kamar liman in aka bashi wannan kuɗin irin na dan masanin har sai ya bar masallacin ko sai kokarin da yake sai ya rabu sai Allah ya ce a kai ba za mu maka haka ba dai kuɗi ba to ga kuɗin nan mun baka amma ta zuri'anka ana gano yadda abubuwan yake wani addu'o'in kuma za ka yi ta yi kai ta yi kai ta yi kaga kamar Allah bai karba ba Allah ya ce mun karba mun juya maka shine akan wata musiba da za ta same ka sai aka kaɗaita da wannan addu'an da kai misali misali da yawan nan in aka samu matasa sun fi yawa ko kashi tamanin ko tamanin dukan matasa ne za ga da yawa daga cikin addu'o'in da ake Allah ka bamu moto Allah ka bamu mata ta sawa a gaban moto ko ko ba ka suke yin addu'o'in ta addu'o'in dan fara alhamdulillah Allah ka bamu jari mai yawa mai kaza ko ba ka bane to yanzu addu'an farko moto Allah ya sani yanzu in aka baka motan za ka iya kunna motan a guje ta zai ta wurga da kai haɗari sai Allah subhanahu wataala ya ce to wannan addu'an da kai mun tura wannan haɗarin da shi musiba zai same ka sai a tunkuɗe maka da wannan addu'a za ka iya yin addu'a na ƙarshe kenan za ka iya yin addu'a Allah ce mun karɓa amma sai a lahira za mu saka aljanna ta uku amma darajar wannan addu'an da kai mun ƙara maka mun kai ka ta bakwai ana gano yadda abubuwan yake muna lissafin wa'inda iyayen suka jajja sharbin suka jajja suka yi ta addu'o'i ko yanzu za mu taɓo matasa wannan mutumin ga shi can ka gan shi ka gidan shi can ga can alhaji ka gani ko a mun fata sunan wayancan alhaji fadiku zai hakuri mun kira sunan shi amma ya zai dani ko baban shi yayi da tarbin ina
dan Allah baban yayi da tarbin yayar to ashe wannan mutumin ashe albarkacin baban shi yake ci ko addu'o'in da baban yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi yayi har yanzu ma yana yi Allahu akbar in ni ne wannan yaron kullum wannan bawon Allah sai an yanka mai rabu kullum kaya kuwa a kullum sai ya canza guda uku duk arzikin da ya samu ai ta dalilin addu'o'in ne yanzu wannan duk dubarorin da yake ganin ya kutsa nan ya kutsa nan zai kaman wayansa ne ba shi bane addu'o'i yanzu da za kuna magana da baban da za ku shiga ku tai ku ce wai baba da Allah ka daina ma wannan yaron naka addu'a duk wanda yake magana da shi mahaifin in ya shiga ya tambaye shi wai da Allah baba ka daina ma wannan yaron naka addu'a zai ce maka baba ashe har yanzu yana cin albarkacin ne in ni ne kullum sai an yanka mai rago in bai cinye ba ya raba ma ɗan uwan shi da makwabta kaya ko kullum sai ya canza sabbi guda uku ba komai bane a wurin kayan gaba ɗaya sun wuce dubu goma ne dubu talatin menene a ciki a rana ɗaya zai iya cin riban naira dubu ɗari Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah miliyan kawai to wannan mutumin ku wannan mutumin ku yake cin riban miliyan a rana in bai kyautata ma wannan mahaifin nasa ba Allah sai ya kama shi za mu gaya masa gaskiya za mu gaya masa gaskiya in bai kyautata ma wannan mahaifin ba Allah sai ya kama shi abokanansa ko wanda suke tare da shi cewa an dan ba an dan yi nasiha da Allah kadan kadan ya ƙara akan abin da yake yi da abin da za mu faɗa kenan ya ƙara an gane wannan ko abin da yake yi da ya ƙara ya ƙara ƙarawa in a rana za ka ci miliban miliyan ɗaya ka ga ga ba tun je ka ce mun matsa ne ai zan ce dubban awa uku tun zaka Allah ba ne to sabida ta wannan hanyar ne shi ma wannan dattijan wayanda yake mu'amala da su za su rika samun suturu su ma ko ba haka bane yanzu ya sa ya sa ya sa sai ya ce a diba a kai ma wani aboki na ne a kai ma wani aboki na ne wa za ma addu'a yanzu inda yaran Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyara Allah ya bamu ikon gyara Allah ya bamu ikon gyara malam yace bittikabikum linafatubu ila barikum faqtulu anfusakum muna magana kan istighfari da mala yaja hankalin wasu na hana suka kalla istighfari dariƙa gaba daya gaba daya babu abin da ta kunsa sai wayannan abubuwan guda uku duk wani abu da kaga wani ya aikata to ba dariƙa bane ana neman hukuncinsa ne cikin musulunci ita ɗariƙar tijjaniya istighfari ne salatin annabi sai la ilaha illallah wannan su ne ɗariƙa duk wani abu wanda kaga an yi to ana neman hukuncinsa ne cikin musulunci za ka ce maulidi za ce a neman hukuncin maulidi cikin musulunci menene suke yi a suna murnar haihuwar manzan Allah ne sai a ce a musulunci ya yi da murna da haihuwar manzan Allah ce to shi shi kenan an samu maka an san ko sai kuma menene suke ko suna ko kuma suna kaɗe-kaɗe sai a tambaye ka menene hukuncin kaɗe-kaɗe a musulunci abinda kuwa za a nema kenan an gane wannan ko malaman musulunci sun kasu zuwa gida biyu akan kiɗa ko wasu malamai suna ganin me aka buga ma ne shine hukunci yake an gane wannan me aka buga ma shine hukuncin wasu malamai kuma suna ganin a baya halatta wayanda suke ganin me aka buga ma sun kafa hujjojinsu da kaman wayannan abubuwan na daya hadisin da ramman zan Allah sallallahu alaihi wasallama shiga garin Madina ko ala al-badru alaina ko hadisi na biyu shigowan sayyidina Umar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan sallah ya tarar da wata mata tana buga juf tana buga ganga a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya tada hankalinsa ya ce a gidan manzon Allah ake buga wannan manzon Allah ce kyale ta yau ranan idin mu ne ta buga abin da take so kenan daga nan wanda suka ce ah ya danganci me aka buga mai an gane wannan ko to sai mene kuma shi ke nan abin da ake yada rigar da ake fita da kai ko sai ya sa kyalle ko ba haka bane to da kyallen ko ba kyallen za a nemo hukuncin sa ne a musulunci ko ba haka bane za a nemo hukuncin a yanzu a cikin ɗakin kawa ba akwai kyalle ba ko an ta kyalle muke bauta ma amma a cikin kawan babu kyallen wata rana a sa fari ko ba haka yake ba wata rana ba fari ba kuma ko akan sa baki ashe ya danganci menene aka sama kuma mai da mitan dalilin ne aka ko sai mene taruwa a yi zikirin wanda duka hadisan da suka zo akan zikiri za da suna magana ne akan jam'i mashtama qaumun fi baitin min qaumun ba fardun ba ɗaliban larabci za su gane abin da muke magana ba mutum da aka ce ba ƙaumun mutane fi baitin min buyutin la allazina yazkuruna Allah allazina yazkuruna wawul jama'a qiyaman ashe ma ko ashe ma masu zuki ya tsayin da su ma suna da nasu inda suka kafe ko suka fake ake cewa da to kaga da abubuwan ne za a nemi hukuncinsu ne a cikin musulunci amma ita ɗariƙar na wayan abubuwan ƙwara uku ne istighfari salatin annabi la ilaha illallah saura kuma ba inda musulunci ya ce kar a yi ko hasabi ma musulunci ya ce a ta yi ne a ta yi a ta yi Allah ya fi mana wasu malaman tafsiri sun faɗa din lokaci ya riga ya kai to za mu fi ƙura'ani in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan maganar malaman musulunci da suka yi magana akan wa'anne mutane ne Allah subhanahu wata'ala ya ce a kashe su an gane ko faktulu an fusa kun dinnan za mu magana kan mu abinda malaman musulunci suka faɗa a kai wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wata'ala ya raya mu da kai da rai da lafiya kina tun ne kamata a tuna yanzu lokaci ya riga ya ja a za mu faɗa a gurguje jiya mun fara magana akan lokacin da Allah subhanahu wataala ke karɓan addu'o'i muka yi magana akan lokacin bayan kiran sallah ko kafin a tada ikama lokaci ne da Allah subhanahu wataala ke ansa addu'o'i Allah subhanahu wataala yana ansa addu'o'in bawa lokacin da ya aikata aikin alheri misali yanzu ka ɗauko dabino ka ɗauko dabino ka ba malam Buhari to kana ba shi wannan dabinon sai ka ce Allah ina tawassuli da wannan dabinan da na ba wannan Allah ka biya mun bukata na an gane wannan eh na bi kenan ko na uku sanan na gaba Allah subhanahu wataala yana ansa addu'o'in bawa a sulusun dare na karshe sulusi na dare na karshe an gani ko kafin misali za ya cewa kafin sallan asuba da awa uku daga wannan lokacin har zuwa sallan asuba lokaci ne na addu'a duk abin da ka roƙi Allah Allah subhanahu wataala zai an samu ka an gane wannan ko to wannan su ne lokuta ko wasu daga cikin lokuta wanda Allah subhanahu wataala yake an sa addu'a domin ya zamanto fa'ida gare mu gabaki ɗaya mu Allah ya amsa mana sai akwai ranar juma'a ko wata sa'a Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bawan da ya dace da wannan sa'a shi ma Allah subhanahu wataala zai ansa addu'ansa wallahu ta'ala alim اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم وفي الله لنا ولوالدينا والمشاكلنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك والحكمة منكم ولانا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين